tekun duniya a samo kuma wasu bakwai irin shi walbaru ya mudduhu min badihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah da maganganun Allah ba su kare ba saboda yawan su da yawan sanin Allah subhanahu wataala inda za a mai da itacen duniya gaba daya zamanto alkalin ma su ne big bayron da zai rubutawa duka itacen duniya ƙananan su da manyan su duk zamanto alkalami teku kuma ta zamanto ta wada zan ki tsomawa sai tekun ta ƙare magana Allah ba ta ƙare ba kamar yadda Allah ya ce ƙarshen suratul kaf ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Allah ce ka ce musu da teku za ta zamanto tawada domin rubutun kalmomin Allah subhanahu wataala da ta kare gabanin kalmomin Allah ba su kare ba kuma Allah ya ce ko da mun zo da madadin irin wannan teku din madadin shine na Allah ya ce min badi sab'atu abhur saboda haka Allah ta'ala ya ce ba za su kare ba maganganun Allah ba za su kare ba da alƙalin sun kare sun gashi da tekun ta kwai yawan teku da kake ganin ta wa ita nan Allah ya ce inna Allah azizul hakim lalle Allah subhanahu wataala mabuwayi ne mai hikima ma'ana wannan aya a cikinta Allah ta'ala yana bayyana girman shi da ɗaukakar shi da kuma girman sunayen shi mafiya kyawu da siffofin shi mafiya ɗaukaka Allah yana ba da labari dangane da maganganun shi waɗanda suke cikakku waɗanda babu wanda ya sai zagaye da saninsu muna ganewa ko? ko naka ba na Allah ba ko naka ba ka yawa sai dai kai abin da kai kawai kawai ba ko kai ba kai kwara kanka sai dai ka gaji ka bari in ka tuno wani abu da ka sani ka rubuta in ka tuno ka rubuta kai kenan mahaluki ballanta na Allah subhanahu wataala saraka babu wani dan adam da yake iya sanin hakikanin yawan maganan Allah subhanahu wataala da iyakata cewa guda kaza ce dubu kaza ce miliyan kaza ce miliyar kaza ce miliyar miliyar kaza ce babu wanda yake iya sanin haka sai shi Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa ilimi yafi kowa sani cewa yake la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsika Allah ba ni iya kilge yabo gare ka kai dai Allah kana nan kamar yadda kai bakanka ba wanda yake iya ban Allah ce shikenan ya kuri sai dai yayi shi sa shugaban halitta ma gaba ɗaya ga abin da yake faɗi la usi sana'an alayka ba ni iya kilgewa yabo gare ka kai kana nan kamar yadda kai bakanka to Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya yana bayyana mana cewa da dukkan itacen ƙasa za a maida su alƙalin rubutu tekuna kuma su zamanto su ne teku a nan wuri ana nuhin tekunan duniya ai ba guda ɗaya ba ne guda ɗaya ne akwai mai baƙaƙen ruwa akwai mai jajjayen ruwa akwai mai kwararen ruwa akwai gasu nan dai kuma yanki yanki ne za ka ganin su tekuna a nan wuri ana nuhin duka gaba ɗaya na duniya ba wata teku ita kadai ba duk tekun duniya gaba daya kuma teku ka ganta da yawa ko baka san tana da yawa ba sai ma ka shiga ciki sai ka shiga ciki za ka gane cewa teku sai ka ce ma duk duniyar nan kadai ne take kuma ka ce lalle teku ta hai inda mutane ke rayuwa yawa in ka shiga cikin ta ruwa duk yawan su amma Allah ta lake wannan magana cewa da za a maida su a tawadar da za a zanki rubutu da ita kuma bayan wannan tekun da kuka sani a karo wani tekun zanki rubuta kalmomin Allah subhanahu wataala waɗanda suke nuni akan girman Allah akan sifofin Allah da ɗaukaka Allah da alƙalin madda sun kakkare sun gaji da rubutu da dai itacen karewa za shi da tekun ta kwai Allah ta'ala ya ambaci teku guda bakwai saboda kai matuƙa yadda muka san teku da yawa to a karo bakwai irinsu ya kuke gani ba Allah ta'ala yana nufin tekunan duniya guda bakwai bane shi yasa ya kawo ai ya kawo su kuma yace da za a karo kenan babu su da za a karo bakwai din duk da yake ilimi ya tabbatar da cewa tekunan duniya guda nawa ne guda bakwai ne ko to inda za a kawo bakwai a karo bakwai a karo ai ta karuwa wallahi da za a cika duniya so kaza da ruwa su zama tawada ba za su iya rubuta maganganun Allah ba ba su iya wa wannan yana nuna girman Allah yana nuna ɗaukakar Allah subhanahu wataala yana nuna matsayin Allah mai girma da ɗaukaka babu abin da ya dace da mutum sai ya bauta mai shi kadai ba tare da ya haɗa kowa da Allah subhanahu wataala ba kuma wannan yana nuna Allah subhanahu wataala yana da maganganu yana magana wadda ta dace da girman shi wadda ta dace da matsayin shi ba irin maganan mu ba domin komai na Allah ba irin namu bane laisa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kama da Allah wa huwa samiul basir Allah ta'ala shine mai yawan ji mai yawan gani komai na shi ba irin namu bane kaga ne ya ce kalimatullah maganganun Allah insha Allah yana da maganganu kai ma kana da maganganu ba iri ɗaya bane naka suna da harko suna da ƙarshe na Allah ba su da harko ba su da ƙarshe kamar yadda ganin ganinka gani ne ganin Allah ba gani ne amma sun sha bamban shi Allah yana ganin komi sai kuma ba ka ganin komi kamar ji kana ji Allah na ji Allah sami'un ne kai ma sami'un ne Allah basirun ne kai ma basirun ne Allah ya ce faja'alnahu sami'an basira dan adam muka sanya shi mai gani mai ji kuma Allah inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne mai gani ne ai kaga jin ba iri ne bane Allah yana jin komi a lokaci daya lokaci guda yake jin kowa yana jin mai karatu yana jin mai hira yana jin mai kara yana jin mai talla yana jin kowa kuma ba mutane ba mala'iku da aljannu da tsuntsaye da kwari duka lokaci ɗaya yake jin kowa ba ya rikicewa Allah saboda shi Allah ne a lokaci da yake jin kowa da wanda yake addu'a da wanda yake karatu da wanda yake wa'azi da wanda yake shawara da wanda yake nasiha duka Allah subhanahu wataala yana jin su a wannan lokacin da motsin motsinka da karan mota da karan komi da komi na Allah subhanahu wataala Allah yana jin shi to kaga jin ba iri ɗaya bane kai nan gaban ka kadai kake kuma gaban ka daidai kai ba yiwa nan da an wara hayaniya nan shikenan sai dai ka ji hayaniya amma baka san me ake ba ko ba haka ba yanzu nan da yi tambaya na ce da kowa ya amsa shi kenan sai ya rasa me kuka ce sai guda ya mana magana sai in gane ta ai ba na ganewa ban san me kuke hudi ba to Allah ba mashi haka nan da haka Allah yana da magana amma magana wadda ta dace da girman shi ba ta yi kama da tabo ba saboda Allah ولم يكن له كفوا أحد يا الله سبحانه وتعالى ما يد ونوندا yake tamka kama da shi haka Allah subhanahu wata'ala yake an rawaito cewa wannan aya mai girma ta sauko ne domin ta ba da amsa ga yahudu yahudu suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam malaman su wanda Abdullahi da Abbas ya rawaito suka zo suka ce suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin kaga maganar da Allah ta'ala yi ko kuma maganar da kake cewa Allah ya yi tunda ba su yarda ba da Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba ba ku komai na ilimi ba sai ilimi dan kanan aka ba ku je ilimin da ke gare mu dan kanan ne kuma ilimin da za in aka baka ilimi inda za a warware shi inda za a rubuta abin da ke cikin zuciyarka da kwalwarka sai ka gan shi ilimi ne mai tarin yawa amma duk da haka nan dan kaɗan aka baka an kiris aka ɗan yan maka cikin sanin Allah ne Allah ya ɗan tarfa maka kaɗan ba kai ba duk duniya da malaman addini da malaman zamani duka da abin da aka ba su ilimi ɗan kaɗan aka ba su ya ce wannan magana ana nihin mu ko ko ku ake nihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu da ku duka sai ya ce malam sallallahu alaihi wasallam ba ka karanta a cikin attaura ba cikin qur'anin ka ba cewa lalle mu attaura an ba mu ita tana bayanin komai dalla dalla ya za a cewa kuma ilimin mu karami sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ita at-taura din da kake magana a cikin sanin Allah karanci dan kadan ce cikin sanin Allah sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya domin a tsaye da jahiyar shi ma cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah sai Allah ya ce inna Allah azizun lalle Allah mabwayi ne bana Allah ta ya fi ƙarfin kowa ya gagari kowa kuma da yanda ya maka dole ka karɓa ba ka kai ƙara Allah shi ne kotun ƙarshe shi ne ƙololuwa in ya maka shi kenan sai dai ka zangi lallaba a yi haƙuri kai ta tuba kai ta istighfari kai ta kuka wataƙila in ya so ya ɗauke ma wahalar da ya ɗora maka in ya kiya kuma shi kenan ba yadda za ka yi sai dai ka yi haƙuri in ya ba ka ya an to sai dai ka yi haƙuri sai kai ta lallaba kai ta dare kana kuka kana tuba kana istighfari in ya ga dama sai mai maka haka in ya haɗa ka da rashin lahiya kana son ka kanka kamar kowa kana motsi kana walwala ya hana ba yadda za ka yi ta Allah ta'ala babu mai hana abin da yake nufi ya aikata kuma ba wanda sai saba ma Allah mana ya saba ma abin da Allah yake so yi ga abin da Allah yake so shi ga abin da yake so na ya za a yi babu shi kuma babu wanda yake biyo bayan hukuncin Allah subhanahu wataala saboda duk buwaya Allah ce in yayi shi kenan ba bi baya ba ramuwa ya maka baka to ina za ka ramawa hakim Allah subhanahu wataala mai yawan hikima ne hikima shi yawa ke gare ta a cikin halitta Allah subhanahu wataala ga yadda yi kadima ga munan duk halitta shi ce amma ba mu kama da shi na ga munan mun cika masallaci kowa da kama shi ba Allah ba yake iya wannan masallacin juma'a muka taru duk yawan mu ba mu kama da shi na kuma da halitta shi ne in muka haɗe hira arfa taro mafi girma ba mu kama da juna cikin taron nan zaka ga ɗan uwanka da ya ɓace ma ga ka gani inda kam inda duka ma iri dai muke yake nan yanda ka kama sai ka ce ɗan uwanka ne Allah yana da hikima a cikin halitta shi da ya mamu ya yi mu halitta daban-daban kuma ya yi mu da mabambantan ra'ayi kowa da abin da yake so yanzu nan ga yanan kowa da kayan shi da sutura kayan ma ba su kaba da duk wanda ka gani da kaya wanda yake so ne yasa wanda kake ra'ayi ne kasa ga hulluna gare mu hullunan ma ba su kama kowa da irin tashi ga mu da wayoyi duka Allah subhanahu wataala yana da hikima saboda da mun sa kaya iri daya kaga yana ya cewa kaya na ne kasa amma sun sha ban ma kuma kowa ya san ba naka bane nauni in ka ce nauni in ka ce naka ne shikenan kowa ya san ƙarya kake so ne kake kai zalunci to shi yasa Allah ya yi mu daban-daban abincin da za mu ci ma kowa da irin wanda yake so wani yana son kankana ya bude baki da ita wani ya yi son lemun zaki wani ya yi son ma mangwaro wani ya yi san yakuwa wani ya yi san sobo wani ya yi san shu kowa da abin da ke so wani harsan ya sha ruwan sanyi sun yi sanyi sosai irin sai sun kashe mai aure in yi zuwa cikin baki wani ko ba ya so wani abin da yake so da ya shayi ko ɗan ruwan ruwa masu zayi wani kuma ruwan tulu wani roron da kowane rayu shi domin Allah ya nuna mana hikimar shi yasa yi mu haka to haka ba cikin umarnin da Allah ta'ala ya ba mu Allah yana da hikima maganganun Allah akwai hikima a ciki ayyuka Allah akwai hikima a ciki haka ma shari'a Allah subhanahu wataala da dukkan al'amuran Allah subhanahu wataala Allah ta'ala bi hikima ne a ciki sai Allah ta'ala ce ma khalqukum wala ba'thukum ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير Allah ta'ala ce ma khalqukum halittar ku bata kasance ba ya ku mutane wala ba'thukum haka ma tada ku bayan mutuwa ku bai kasance komai ba illa ka nafsin wahida face kamar lai ɗaya ne mana halittar gaba ɗayan mutane da tada su ranar alkiyama bayan an mutu ranar koma zuwa ga Allah subhanahu wataala dangane da in an dangana ta zuwa ga ikon Allah subhanahu wataala to kaman halittar rai ɗaya ne duk yawan duniyar nan gaba ɗaya mana ba abu ne mai wahala ga Allah ba abu ne mai sauƙi ga Allah muna ganewa ku domin lamarin Allah yadda yake idan arada shay'an an ya ƙula lahu kun fayakul duk abin da Allah ya nufa shi yasa ranar alkiyama kawai abin da za a cewa ku tashi musa ce za a yi ku shi kenan kowa sai ya tashi kowa ran shi sai ya dawo ga jikin shi duk yawan halittar Allah gaba daya da mutane da aljannu da mala'iku kowa ya mutu duka Allah zai tada kowa da kwari su kyankyasu su kadangaru su cinnaku su tsakaka duka kowa zai tashi su akuyoyi su tinkiya su raguna da sauransu kowa sai ya tashi duk wanda yake rai ne mai motsi zai tashi ranar kiyama kuma duk wanda ya rayu wanda ya taɓa rayuwa sai ya tashi to kaga da ta damu da halittar mu wurin Allah duk ba komai bane in an dangana ta da ikon Allah subhanahu wa ta'ala ba komi bane ba ce kamar da ɗaya yasa Allah ta'ala wata aya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar sha'anin mu bai kasance ba face kalma ɗaya ce guda ɗaya za mu yi kalamhin bil basar kamar kyaftawa da idanu kamar da kasan kyaftawa da idanu ko to haka sha'anin Allah yake ka kyafta shi kenan har an gama abin da aka yi wata aya Allah ce wa ma'amur sa'ati illa kalam hilbasari aw huwa aqrab sha'anin tashin alkiyama bai kasance komai ba face kamar kyautawa idanu ne ko kuma ya bayi kyautawa idanu kusa sauran kalamarin Allah subhanahu wata'ala ya wuce wargi ya wuce wasa babu abin da ya rage ga mutum sai imani da Allah kuma wata aya Allah ta'ala ce fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira Allah ta'ala ce ai ba komai bane tsawa ce guda ɗaya za a yi kawai sai ga mutane ka gansu duk sun yi to kusa kasa wata aya fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum qiyamun yanzurun idan aka yi wannan tsawa guda ɗaya sai ga mutane ga su nan tsatsaye suna ta kallo وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون mutane waɗanda ba su ba da gaskiya ga Allah ba su cewa yau mai yokan wannan fa ita ce ranar tashin alkiyama wannan ita ce ranar da sai a ce masu ranar da kuka zamanto kuna karyatawa ce ba ku yarda da ita ba ko ga ta nan yau ma sai ku karya sai ku karyata a fasihirun hada am antum la tubsirun a ce masu shin shi ma wannan asiri ne rufa da ne an rufe mako idanu ne ba ku gani ko ko yaya aka yi Allah ya ce islauha tasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malu Allah ya kiyaye mu saboda kalamarin Allah subhanahu wataala lamari ne wanda yake ba abin da ya rage ga mutum sai ya ba da gaskiya gare shi ka yi imani da Allah ka zauna lafiya babu abin da yake gagaran Allah inna Allah sami'un lalle Allah subhanahu wataala mai yawan ji ne yasma'u kullu shay'in Allah mai jin komai ne kamar yadda muka gai basir kuma Allah mai ganin komai ne yana jin duk maganganun da muke masu kyawu da mara kyawu na zikiri na karatun qur'ani na nasiha na tunatarwa duka yana shi na zage-zage na cin mutunci na wulakanci na watsuwa duka Allah yana jin ka kuma an yi rikodin yawwa an hardace yana nan a ci ranar alkiyama za a miƙa maka abinka ka gani kuma ka shi basirin kuma Allah yana ganin da abin da muke aikatawa mai kyau sallar da muke yi alladhi yaraka hina taqu wa taqallubaka fi sajidin innahu was-sami'ul alim Allah yana ganin ka lokacin da ka tashi tsaye kana sallah da lokacin da kake ruku da lokacin da kake sujada da lokacin da kake zaman tahiya da lokacin da kake sallame sallah duka Allah yana jin ka yana ganin ka haka lokacin da kake azumi Allah na ganin ka a lokacin da zaka makaranta Allah na ganin ka lokacin da zaka ganin mara lafiya Allah yana ganin ka duk abin da kake yi Allah yana ganin ka mai kyau haka ma mara kyau Allah yana ganin ka duk abin da kai mara kyau shi ma sai kaga sakamakon shi ranar alkiyama babu abin da zai boyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka kara mana imani sai Allah ya ce alam tara anna Allah ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير Allah ta'ala ya ce alam tara anna Allah shin baka gani ba ya kai annabin Allah ya kai wanda ya imani da annabin Allah ya kai wanda ya bada gaskiya da alqur'ani anna Allah cewa lalle Allah yulijul layla fin nahar Allah na shigar da dare cikin yini mana Allah ta'ala yana rage wani ake ragewa ciki idan aka shigar da wani cikin wani kenan ana rage dare kenan ko shi yini sai a tsawaita shi ba na Allah ta'ala yana ɗaukar awa ɗaya ko minti arba'in ko minti talatin a cikin abin nan dare sai a bayi ne sai ka ga ko ma awa ɗaya da rabi sai ka ga wata rana rana ta yi dare tsawo haka ne ko to aikin Allah ne wannan ya yi tsawo wannan ya zama gajiri kamar da zai sai ka ga dare baya da tsawo yini kuma da tsawo sai ga yini ya samu wajen awa goma sha biyar dare kuma sai samu awa nawa awa sha uku kuma kasa ga haka nan kamar ga yanzu wadda yake yanzu akwai ɗan sauran sanyi ya sadaran baya da gajarci sosai ba kamar ana zahin sosai ba ana zahin sosai don nan za ka ganin safiya ta yi kuma ga azumi ga gajiya ta azumi baka huta ba kuma sai ka tashi kai sahur rana kuma ga tsawo ga kishirwa ga yunwa to Allah ta'ala ya ce baka gani ba ya kai wanda ya bada gaskiya da mu cewa lalle Allah ta'ala yana shigar da dare a cikin yini ma'ana yana sa yini yayi dare tsawo wa yulijun nahara fil layl kuma Allah ta'ala yana shigar da yini a cikin dare ta yadda daren zai yini tsawo shi ma wasakhara shamsa wal qamar kuma baka ga cewa Allah ta'ala yana shigar da dare a cikin yini ba ya hore rana da wata ba wasakhara shamsa wal qamar baka ga cewa Allah ta'ala ya hore rana ba kuma ya hore mi wata ma'ana ya yi su ne saboda kai dan adam Allah ya yi su domin moriyarka domin amfaninka kullun yajri kowane ɗaya daga cikinsu da daren da yinin da ranar da wata yana gudu ne ila ajalin musamman ya zuwa wani lokaci wanda aka ambata mashi bana ya zuwa wata makura wadda aka iyakance kai ya wuce ta wasu suka ce zuwa tashin alkiyama ake ne bana yau da gobe yau da gobe yau da gobe ana ta yi wata rana ba za a yi ba haka ne ko idan amfanin rana ya kare da wata shikenan ba za su kare watawa daga gabas ko daga yamma su hada ba shikenan sun tsaya yasa Allah ya ce wa shamsu tajri bi mustaqarrin laha rana tana gudu ne saboda bi wani matabbaci wanda yake nata to da zaran kuma ajalinta yayi shikenan ita ma ai ta ma mutuwa zace idan shamsu kuwirat idan rana haka dushe haskenta shikenan amfanin haskenta ya kare ba saboda ba a bukata dama an yi ta ne saboda kai dan adam ta haska ma duniya ta haska ma garinku ta haska ma unguwarku ta haska ma gidanka ta bushe ma abin da kake bukatar ta bushe ma ta baka irin zahin da kake bukata wannan zahin muna son shi Allah ya san muna son shi shi yasa ya bamu shi sosai ya bamu wadataccen zahi Allah ya bamu zahi amma saboda sharrin turawa nasaru saboda sharrin su akwai abubuwan amfanin da ya kamata a ce muna yi da ranar nan ba yadda ya bamu ita wadatacciya ga ta nan ya kamata yadda Allah ya bamu wannan wadatacciyar ranar musamman munan kasashenmu na afirka kasashen sahel din nan da Allah ya bamu wadatacciyar rana ya kamata a ce gidan kowa akwai wuta gidan kowa akwai wuta a ce wutar lantarki wurinmu ba komi ba ce in su ne wurinsu wutar lantarki wurinsu ba wani abu ba ce in su ke samun rana irin haka makana ga gata nan muna da ita haka za ta yi tawa ta faɗi kana nan kullum kana fama da mi da wutar wasu sai ka sayi da tsada ba kowa ke yi ba wannan wata a yanke ma wani wata ka dan tashi ka kai kokari ka biya wannan wata a zo kana dan Allah ka ku yanke wallahi an jima na samu kudi na je in biya duk mu wuce wannan wurin amma ba su bari saboda hasada da keta da bakin ciki ba san su ga malakin taki saboda su tunanin su mu bakake ne ba yi mu dan mu ji dadi ba an yi mu ne dan mu yi wahala kawai to kaga da an mori rana ta wannan bangaren da kowa yana da wata gidan shi Allah ya kiyaye mu to Allah ya hore rana da wata kowane ɗaya daga cikin su yana gudu ne ya zo a ainihi wani ajali wanda Allah ya ambata mai kamar yadda Allah ta'ala ya ce kullum fi falakin yasbahun kowane ɗaya daga cikin su a cikin wani fage ne yake ta tafiya wasu malamai suka ce ana nufin tashin alkiyama kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya bazar shin ko ka san wannan rana ina take tahiya Abu Zar yace sai nace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon shi sune suka yi sani manzo Allah yace to tana tafiya ne ta je ta yi sujada kalkashin al'arshin Allah sa'annan ta nemi izinin Allah subhanahu wataala ta sake dawowa kullum haka take wani abu ne na gaibi ba tsaya za ka yi ka zanki aunawa ba ce yanzu rana ta je ya kasan sama yadda take rana ya zuba wanda ya je wurinta saboda tsananin zahinta to kaga kenan babu wani ilimi wanda aka baka gaba da ita na zahiri wanda zaka cewa yanzu kuma an ce ga daidai inda take yaushe take tahiya can wannan al'amari ne na gaibu babu abin da yake wajibi gare ka sai ka bada gaskiya kawai ba hankalinka za ka sa kana tunani ba dan kai ƙasa ka sani ƙasan ma ba kawai na ka sani ba ƙasar garin ku kadai ka sani ƙasar ƙasar kuma ba ka sani ba ko yawa ba ka taɓa yin wata ne cikin sahara ba ga ta ƙasar ku ce ga ta can ba ka taɓa yin wata ɗaya cikinta ba cikin wannan dajin da babu icce ba komi ba ruwa gobali sararin samaniya wanda jarababbun ma sun kasa zuwa balle kai kana nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kusa ta je ta nemi izini ko kuma ta kusa in ta je ba za ta dawowa ba ita rana bana akwai ranar zuwan haka cewa idan ranan abin nan karshen ta zo ita ba in ta je to ba za ta dawo ba shi kenan sai ta tsaya ko kuma in ta je a ce mata ki komo daga inda kika zo ta yana ta zo ta yamma ta zo ko ta ce ki koma wa mutane ta nan ba haka mutane na nan ana jiran rana bayan sallah asuba sai a ganta ta nan wurin an maimaita maku shi kenan ko kuna tunanin kenan bata iya faduwa ba ko ɗauka ta dawo ba shi kenan kishi ya game ran nan ran nan ba a karban tuba kowa shi kenan an tsaye da tuba kowa ya ce ya tuba a karba an kare an rufe kofa Allah kaka kai mu wannan lokacin wa anna Allah bima ta'maluna khabir kuma lalle Allah subhanahu wataala wani ne masani game da duk abin da kuke aikatawa Allah ya san duk abin da kuke aikatawa kuma da sannan Allah subhanahu wataala zai muku sakayya akan shi Allah ya ce zalika bi anna Allah ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك Allah ta'ala ya ce wannan bayanin da aka yi fa bi anna Allah saboda Allah huwa al-haq shine gaskiya Allah shine gaskiya ma'ana shine abun bauta na gaskiya wanda yake shigar da dare cikin yini ya shigar da yini cikin dare ya hore rana da wata ai shine abun bauta na gaskiya ranan ma wa ya samar da ita shi ya halicce ta yinin wa ya halicce shi shine daren ma wa ya halicce shi shine to da ka kira Allah shine abun bautar gaskiya shine wanda zaka bauta mai da dalili da hujja me yasa saboda shi yayi duniya wa anna ma yad'una min dunihi al-batil cewa duk wanda ba Allah ba to ƙarya ne daga cikin gumaka kuna gani ku duk wanda ba Allah ba wanda kuke kiran shi koma bayan Allah to ƙarya ne saboda mai karewa ne mai wucewa ne shi kuma Allah subhanahu wataala yana nan kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram tsara ka su kuma kuma ka wucewa suke karewa suke yi an yi lokacin da babu su aka samar da su ko to duk wanda ba Allah ba wanda ake roƙo wanda ake kira wanda ake kankan da kai gare shi ana nema a wurin shi abinda ba a neman shi wurin kowa sai wurin Allah to ƙarya ne wa anna Allah kuma lalle Allah subhanahu wataala huwal aliyu shine madaukaki wanda yake da daukakar da ta dace da girman shi malamai suka ce Allah yana da daukaka guda uku daukaka ta farko shine daukaka ta zatin shi zatin shi ya daukaka daga zatin mu ya daukaka daga wannan duniya muke cikin duniya ba Allah ba ko daukaka ta zati kenan sannan Allah subhanahu wataala yana da daukaka ta sha'ani sha'anin Allah ya wuce na kowa kullu yawmin huwa fi sha'an Allah kullun cikin wani sha'ani yake yadda ka tsara sai in ya wado daidai da tsarin Allah sa'annan abin ya tafi kuma Allah ta'ala kullun cikin tsare-tsaren shi yake saboda nashi kuma shi suke tabbata na mutane ba su tabbata ko ba haka ba to Allah yana da wannan kuma yana da ɗaukaka ta daraja ka za akwai ɗaukaka daraja ko a cewa na maɗaukaki ne kuma yana nan ƙasa tare da ku ko ba haka ba ka zo ka iske biro ga ta nan ba bene cikinta amma an ka zo ka ce daga wa dokar take sai a ce daga sama ko bene babu cikin ma'aikatan sai a ce daga sama wannan sama ce ta mi sama ce ta daraja ta ɗaukaka to Allah subhanahu wataala yana da wannan ɗaukakan shine al'aliyu kuma shine al'a'la sabbih isma rabbikal a'la kuma shine al-muta'ali wanda yake nuna wato ɗaukaka duka Allah subhanahu wataala yana da waɗannan alkabir kuma Allah subhanahu wataala shine mai girma wanda yafi kowa girma girma ma wannan wanda ya dace da girman Allah ne duk wanda ka sani duk girman shi a wurin Allah dan kararrami ne dan dan hiccin nan ne bai kai ya kawo ba a wurin Allah subhanahu wataala wannan aya ta yi kama da aya da ke cikin suratul hajj zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir a wata qira'a zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma tad'una maimakin yad'una wa anna ma tad'una min dunihi al-batil wa anna ma tad'una min dunihi wal-batil wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir
yana yana muna ganewa ko? To Allah subhanahu wataala shine madaukaki wanda yake mai girma girma da daukakar da suka dace da Allah subhanahu wataala.
na'am Insha Allah ta'ala ce alam tara ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Allah ta'ala ya ce alam tara shin baka gani ba ya kai wanda ake ma magana da alkur'ani mai girma annal fulka cewa lalle jirgin ruwa tajri tana ta gudu tana yankan ruwa bilbari a cikin ruwa a cikin teku bi ni'matillahi tana gudu ne da nema Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce wa taral fulka mawakira fihi ko za ka ga jiragen ruwa suna yankan ruwa a cikin ruwa suna gudu sosai to suna yi ne da neman Allah ikon Allah ne yake tafiya da su ba na'urar ba Allah ne yake tafiya da ita na'ura as- abin nan dalili ce sanadi ce kawai ita ce sababi amma wanda yake tafiya da su a bisa ga hakika shine Allah bini'matin lahi liyuriyakum min ayatihi domin Allah ya nuna maku daga cikin alamomin ikon shi daga cikin alamomin kudura Allah kaɗan daga cikinsu ne da Allah ya nuna maka in ka shiga cikin ruwa in ka shiga kwale-kwale wannan ɗan ƙararren yadda ake haka ana yankan ruwa da shi ana mero ruwa baya da shi ana tafiya shi ma zai nuna ma ikon Allah haka ma mai inji zai nuna maka ikon Allah kaga jirgin ruwa gungume mai kuma ya sha kaya an mai nadda kaya kuma ka gaina ta gudu cikin ruwa ya kasan ikon Allah ne galau ya kamata a ce ya nice ya kamata a ce ya kame ya ki motsawa ko amma Allah ta'ala sai ta hiyar da shi ba don komai Allah yake haka ba don ya nuna muku ikon shi za ka ga da irin na gargajiya ma waɗannan namu na ƙasashenmu za ka katon kwale-kwale babba mai inji ya sha kaya kamar za a yi tsagewa an naɗa mai kaya sosai kuma mutane su hau saman kaya kuma a shiga lahiya a hita lahiya sai dai muna mu gaskiya akwai haɗari wurin bature ba a yarda a irin wannan abu. sai rana da rana ta bace a ce Allah ya kawo mu matsalar mu kenan ana kallo banna ce kwale-kwale duk duk tsawon shi ya- an cika ya da ru- abin nan kaya kuma sai a ce kuku hau sama daga can saman shi kayan ma har sun hau da tsawon shi sun kere tsawon shi kuma kuma mutane su hau kasa akwai haɗari kamata ya yi yana da iyaka amma ana kallo ba a magana saboda Allah yana kiyayewa Allah yana tsarewa sai a yi shekara da shekaru ba a samu haɗari guda ba amma da aka samu haɗari ran nan za ka ji abin Garin- garin da za a tafiya ko garin da ya ɗauko mutane mutuwar ta shahi kowa garin kusan za ka ga an yi ma- an yi ma- an yi ma mutanen da ke cikin wannan kwalikwar rub dubu gaba ɗaya duk sun mutu sai ka shiga cikin shi na shiga cikin shi daga gamborin gane zuwa kamaru an cika shi an makare shi da ruwa an makare shi da kaya muka hau sama ya zami ga damuna ne muna so mu yi ta ba hanya aka ce dole sai ta ruwa ba hanya lokacin damuna ka san wannan wajajen na Maiduguri tare hanya take hanyar mota tsayawa take gaba daya ruwa ke taruwa sosai kamar yadda kaga ruwa na ma wasu wasu hanyoyi na maladi suna tarewa ba abi sai damuna ta wuce to haka za ka gani hanyar mota gaba daya an yanke ruwa sun yanke ta ba ta biyuwa dole sai muka shiga mu kewaya da azawar muka shiga amma sai da muka kwana ciki cikin wannan kwale-kwale ne amma babba ne ya kai rabin masallacin nan an cika shi da kaya kuma mu muka hau sama saburu kaji yadda sauro ke cizon mutane a farka ba kyau can wajen kare ɗaya na dare muka je muka samu wani ƙauye gehen ruwa nan muka shaidu ka kwanta ta yi jaraba ta yiwa muka kwanta muka tashi da sahe aka yi kari aka koma ciki aka kara hawan kaya can sama yadda kasar landa muka yi sahiya na yi mintin kare wani wuri kawai sai inji ya mutu kawai inji ya mutu kuma ya tunkari wani katin ici ice kwaɗin shi ya kai rabin masallacin nan wani gungume mai ice haka bakin wata gaba inda ba inji ba yadda za a yi kwantaron ɗin shi dole ya yadda ya ga dama da mujirgin kawai ya nihi wannan ice ka ji kowa da sallan lami da salati kana kowa kana sallan lami kuma kana tuno garinku na tuno marani na tuno jama'a na tu shi kenan da sai dai a ji labarin manta can Allah ya taimaka yana ta yi yana ta yi wani ya ce ba mai ne aka yi maza aka lalabo mai can kasan kaya wani ya kokari ya ɗauko wani budan mai aka buda aka zuba ko da aka ja ya tashi kawai sai ya yi haka na tabbata da ikon Allah da ya buge wannan icen da shi kenan da bajewa zaye duk bajewa zabe kuma tsakiyar damuna ne ana cikin utnewa ana ruwa ruwa sun cika da gulbi babban gulbi ne da shi kenan kenan yanzu wani ke karatun nan ba ni ba to haka in ka shiga cikin ruwa za ka ga sarauta Allah za ka ga ikon Allah yasa wata aya Allah ya ce wa min ayati al-jawari fil bahri kal alam in yasha yuskini riha wa yadhlalna rawakida ala dhahri inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur yana daga cikin alamomin ikon Allah jiragen da suke yawo cikin ruwa za ka gansu guma guma kaman kamar duwatsu wannan kuma sai ba ta manya kakan shi babba shi ma Allah ya arzuta ni na shige shi da lasar na shiga batun ban shiga Saudiya ba sai da sahi duk na shiga na ga sarautan Allah a ciki tahiya muke shi ko tsayawa ba mai ba tun da la'asar kare hudu da rabi muka tashi mu ne ba mu shiga jidda ba sai da sahi kare takwas na sahi ba tsaya ba to ina ne za a tsayawa teku ce ba gulbi ba ne mai gaba teku ba ta da gaba tayya muke tayya muke ka gaji ka gaji ka hito kaman kana nan da masallaci ya kai girman nan masallacin ciki ko kai zaman ka ciki kai karatun kai karatun ka gaji ka tashi ka hau sama kai ta yawo wurare yawo ga su nan barkatai kamar yadda kaga yan kasuwa haka haka haka shirge yake sai kaman ce ma gaba da cikin ruwa kake ga otal-otal nan ga kasuwanni nan sai da kayayyaki ga dakunan haya nan ka ɗauki ɗaki haya ka shiga kai kwana ga magewayi nan ga wuraren alwalla nan in kana so kuma sai ka can sama kai ta kallon ruwa da duhu ne dare ya riga ya yi amma duk da haka nan mutane zuwa suke a ɗan zanna kuma kuma an gaji ko so yake a isa za ka ga sarauta Allah ku kada ke ta ya ba wanda za ka ga ya biyo ku ko ba ku ba hannu da kowa kaga in ta Allah ta kasance ma nan dai shike ba yadda za a yi ba kowa tun kare hudu da rabi da muka tashi har sai ba mu gamu da kowa ba ko ba mu ga wani ya biyo mu ba ko ba maganin kowa sai kanmu babba ne hawa hawa ma ga hawa biyar ke garewa benayi hawa hawa har guda biyar ga kwalo-kwalo gare shi daiwa yan ƙanana wanda ko da an samu haɗari sai a tilla muku su yan ƙanana ne ga sunan sun hidari da da shamburori daiwa barkatai ga sunan wani kwacakwaf ga sunan ko da an samu matsala sai a tilla muku kayan gihi ya zo ya cinye ka zuwa cece ka to Allah ta ya ce ya haka ne domin ya nuna maku kaɗan daga cikin alamomin ikon shi inna fi zalika Allah ya ce lalle a cikin wannan la'ayati lalle akwai alamomin ikon Allah li kulli sabbarin ga dukkan wanda yake mai yawan hakuri shakur mai yawan godiya ga Allah subhanahu wataala wa idza ghashiyahum وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور Allah ta ce wa idza ghashiyahum mawjun idan wato igiyar ruwa ta zo ya mutsin teku kenan wannan tashin da yake yi shi yake ce ma mawj wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali kamar gizagizai kamar manyan manyan duwatsu zaka gani wannan saman da teku take yi idan ta rube su waɗanda ba su imani da Allah ba da'awullah sai kaga suna roƙon Allah suna ta addu'a mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala bana idan sun shiga cikin yamucin tashin hankalin teku shike nan da sai a aje gumaka dislata da uzza da sauran gumaka da sai a aje su a koma ana Allah Allah Allah ka cece mu Allah ka cece mu Allah ka hidda mu lahiya Allah ka hidda mu lahiya kamar yadda Allah ta'ala ce wa idza basakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah idan cuta ta same ku a cikin teku duk wanda kuke kira wanda ba Allah ba sai ya bace sai ku mance da shi gaba daya falamma najakum ila al-barri a'radtum kana al-insanu kafura idan kuma Allah ya tseratar da ku sai ku kafirce ma Allah mutum yana ta kiran Allah yana ta kiran Allah yana ta kiran Allah shikenan Allah ya amsa sai ya hito daga cikin ruwa sai ya hiddo wani abu nashi ko ya hiddo dan gungin shi ya ce ka gaskiya ba ba shi ka kira ba dan me baka kira shi ba ka san ba ya jin ka to shine da Allah yake bayani ko za ka ga mutane cikin ruwa ko da yake yau da gobe mutum na shiga wuri sai zuciyar shi ta bushe batan din nan ka shiga wani sai ka iske mutane an kunna masu music suna tarawa yanzu ya juya ya za wasu kuma ka iske sun raba caca suna ta yi ba su yi sallah ba har muka je jidda muka yi magariwa muka yi isha'i muka yi asuba duk ba su yi sallah ba suna ta caca yanzu da an samu matsala ya kenan kaga an yi watsi da caca ana ta ana ta kiran Allah Allah mai haƙuri kuma sai ya amsa Allah bai biye mu da yana biye mu da ya halaka mu gaba daya shi sa bai biye mu amma muwa mu rage abin da bai da kyau to da akwai ranar kindillanci akwai ranar da zai zo yayi gaba da kai ba barin kaza ya baka kira shi shikenan ya zo ya tahi da kai ka mutu shikenan ka ka mutu ka roke shi saboda haka a ji tsoron Allah ka yi amfani da haƙurin Allah kamar yadda Allah yake da haƙuri kuma Allah mai azaba ne fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahu din wa ta'aya ko Allah ya ce idan suka shiga cikin kwale-kwale shi kenan sai su ta roƙon Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da kowa falan ma na jami'in albarki idza mishi idan Allah ya tseratar da su ya zuwa bakin ruwa suka tsira ba su dace cikin ruwa ba sai ka gansu suna shirka da Allah suna nemo gumakansu da ke cikin aljihunsu ko cikin jukkunan suna ɗaukowa suna kallon suna godiya gare su to a nan wurin Allah ta'ala ce falamma najahum ila albar idan Allah subhanahu wataala ya tseratar da su ila albar ya zuwa sarari suka hito daga cikin ruwa lami lahiya wa minhum muqtasid Allah ya ce cikin su akwai wanda yake mai takaitawa ma'ana akwai wanda yake kafircewa da Allah subhanahu wataala kamar yanda wadansu ayoyi suka faɗa walamma najahum ila albarri idahum yushrikuna wasu kuma suka ce muktasid mutum sai ya takaita a cikin aiki wallahu ta'ala alam kamar yadda Allah ta'ala ce wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid cikin sa akwai wanda yake zalunta kanshi kuma cikin sa akwai wanda yake takaitawa ma'ana dai Allah subhanahu wataala a nan wurin kushe su yake yi ma'ana da suke roƙon Allah suka mai da hankalinsu cikin ruwa suna roƙon Allah in sun yi to kuma haka dan adam yake adam idan wahala ta same shi zaka ga dare da rana baya da aiki sai roƙo Allah da ya haita kuma shi kenan kaga ya kulla alaka da masu tallar carbi har carbin ma kallo yake akwai wanda aka yi addu'a da ita a samu aka sai ya kallo ta mai kyau ko nawa take sai ya sai kaga yana ta neman carbi yana ta tonawa kuma kaga kullun da ita kaga ba duk wasu kaya na ado na kwalliya da ya aji a kullun daga shi sai kashin ki sai gwani sai rigan maka dogo wannan zumbure ɗiya ita ce riga Allah shi kenan da ya tuba idan kuma ita daga cikin wahala sai ya rasa ma ina ya sata carbin tashi ma ina ya saya wance masallaci inda yake zama dindindin da ya wance wurin yake na haka na adam yake Allah ya kiyaye Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina ba kowa yake jayayya da musu da ayun ba illa kullu khattarin kafur sai dukkan wanda yake mai yawan girman kai mai yawan kafirci ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu da girman kai Allah subhanahu wataala ya kare mu da kafirci abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yahi mana Allah ka sa mu gyara ba tambaya ko Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin garinmu da kasanmu da kasashenmu gaba daya Allah ka mana karshen fitintunan da ke faruwa a cikin kasashenmu Allah ka kawo mana aiki mai albarka Allah ka kawo mana kasuwa mai albarka mabukata Allah ta'ala ka san bukatar kowa Allah ka biya mu kowa bukatar shi wannan azumi da zamu kaiwa na bakwai Allah ka sa mu kai shi lafiya Allah ka sa shi ma yana cikin azumin mukan da ka karba gari mai Allah amin Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira waɗanda ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya masu lahiya Allah kara musu lahiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka da mu da su gida aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا مجاهدا الا نصرته ولا سؤالا الا اعطيته ولا دعوه الا استجبته ولا عيبا الا سترته ولا عيبا الا سترته ولا عيبا الا سترته ولا اسيرا الا يسرته ولا صعبا الا سهلته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين